أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يوم muna sha uku ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta wato dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul an'am shafi na ɗari da talatin da tara aya ta tis'in zuwa ta tis'in da ɗaya insha Allahu ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya sa mu yi kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya alaramma Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا
Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama Allah ba irin yadda ya cancanta a girmama Allah ko ba haka ba ko ba su yi imani da Allah ba irin da ya kamata wato a yi imani da Allah ko ba su san Allah ba hakikanin sani maganganu dai da malamai suka yi daban-daban waɗanda muka nuna cewa ba su ci karo da juna ba iz qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay lokacin da suka ce Allah bai samkar da wani abu ba akan wani mutum muka ce wasu sun ce yahudawa ne suka faɗi wannan magana saboda cewa qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas waɗansu kuma suka ce a'a wato su yahudawa an kawo su ne akan i'tirab ko izmaj an gitto da magana su ne amma waɗanda suka faɗi wannan magana su ne wa wato su ne larabawa don sun ce lan nu'minu bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi kenan in mun dauki yahudawa ne sun faɗi wannan dan saboda jahilci ko kuma dan saboda wato inkarin gaskiya mukabara ne sun wato sun sani sun ki sani ne an gane ko to duk dai maganganun guda biyu kowa ne ya faɗi wannan magana dai bai girmama Allah ba an gane ko domin ya ci karo da wato suna Allah alhakim menene suna Allah alhakim mai hikma to sai an ka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai sabkar da wani abu ba akan wani mutum kenan wannan yake nuna Allah ya halicci mutane dan wasa shi ko Allah bai halicce mu dan wasa ba Allah ya halicce mu dan saboda mu bauta masa kuma sai ya turo annabawa dan saboda su koya muna yadda za mu bauta mu ubangiji to kaga cewa an halicce dan adam ma anzalallahu ala basharin min shay kama Allah ya halitta ne ya ba su karazubi wannan kuma zai taba yiwa ba ayahsabul insanu an yi turaka su da yanzu ɗan adam yana son a bar shi haka sagaga ba za a umurce shi ba ba za a hale shi ba wannan ya ci karo da hikima Allah afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un an kun asawa tsammanin Allah ya yi ku kawai ba zai umurce ku ba ba zai hane ku ba ya ba ku abinci ku ci ku sha ku yi birkidaddoni a cikin duniya ku yi rawar bushasha ku yi kwana ku tashi kawai wannan ya ci karo da hikima Allah Allah ya fi karfin wannan shi yasa Allah ce fata'ala Allahu al-malikul haq Allah ya tsarkake kansa da kansa daga irin wannan wasa dan bai ta cancanci da Allah ba ko ba haka ba wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin bil ifrad cikin suratul anbiya bil jam'i cikin suratu ad-dukhan ga mai hadda al-qur'ani an gane ko hatta da masu imani wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila duk wanda yake da irin wannan tunani ko mun ce mushrikan larabawa ne wato ko ko mun ce ahlul kitabi ne da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah ya ce wannan wato zato ne da tunani na kafirai domin ya ce wa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru Allah shi mun tsari إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتشي ويزو ذا لتافن دا النبي موسى يزو دا شي موسى إيري دا كتشكين واتو أنبا بني إسرائيل إن منتي أنسى مؤلاقا كوكو قرآني يا كفاما يهودا وهجة إن يهودا sun kasa ba da amsa ko da wannan sura makkiya ce an gane gaba ɗaya a makka ta sauka an kafa ma yahudawa hujja su da ke rike da littafi fiye da larabawa da suke addinin kan annabi addinin annabi Ibrahim amma ba su da sani akan sa kenan in an kafa ma mai ilimi hujja balle ma wanda yake jahili kenan da wannan ne wadansu malamai suka ce da duk ambaton Yahudawa ba dan su ne suka faɗi wannan magana ba a'a dan saboda in an kafa ma malami hujja an kama an kafa ma jahili hujja ne ina fata an fahimce ni waɗanda kuma suka ce a'a ta sabka kan Yahudawa sai suka ce da wannan aya da wadda za ta zo bayan ta man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wato su an cire su daga cikin suratul an'am ayoyi ne madaniya saboda abin da suke magana a kansa ya faru ne a madina wannan sabani ne da malamai an gane ko tawo qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa kace wa ya saukar da littafin da annabi musa ya saukar da shi jiya mun yi bayanin annabawa daban-daban da alaƙoƙi tsakankanin su ko ba haka ba da shekaran jiya wannan ya ɗaukan muna amma sai da tuna da matsaloli guda ko biyu ne waɗanda sun bani mamaki na farko shine wato alaƙa tsakanin isa da yahya bayan mun faɗi cewa tsakanin isa da yahya akwai alaƙa ta nasaba ibna khala waɗansu malamai suka ce akwai alaƙa ta zuhudu to sai aka yi iktishafin gano wa kowanne daga cikin tun shi na ƙarami ya zo da abin mamaki don Allah subhanahu wa ta'ala ce ya yahya khudhil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya shi kuma annabi annabi isa alaihi salam shi ma takallama wato fi halatu siba yake cewa qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya ko mun ce an sanya shi annabi wannan lokaci kenan tun suna yara ko ko dai ko wanne daga cikin su Allah ya bashi abin mamaki tun yana karami shine yana daga cikin sirrorin da an kasa aka hada alaka da su kuma Musa da Yusuf da aka kawo alaka da aka hada su wato abin nan saboda kowanne daga cikin su ya samu gata kuma Allah ya amshe gatan kuma kowanne Allah ya fitar da shi daga garinsa ya sha wahala ta bakunta sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da shi wani abu sannan mas'ala ta karshe wadda ni tuna da ita shine cewa wato malamai sun yi sabani kan shin yana yiwa Allah ya tado annabi a cikin ƙauye malamai suka ce babu annabin da yake asalinsa dan ƙauye ne an gane ko dan ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura rijalan ba muturo ba sai mazaji mazaji daga cikin mutane nuhi ilaihim ko Allah ce min ahli alqura daga mutanen birni da wannan ne wadan suke cewa dan birni yafi dan kauye ba gaskiya bane inna akramakum indallahi atqakum sai aka ce to ai annabi yusuf yayi ma Allah godiya daga annabi yaqub ya fito daga kauye ya dawo birni to kuma kun ce babu annabi a kauye sai aka ce a'a ba ku ji abin da ya ce ba وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو da shina birni ya koma ƙauye kuma Allah ya sake fito da shi daga gare ta shi yasa waɗansu malamai jamhur malamai sun tafi cewa wato babu annabi daga cikin ƙauyawa wannan kuma ba don raina ƙauyawa ba ina fata an bayyana ni zabi ne na Allah subhanahu wata'ala قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتوى يسوكر للتافن ده النبي موسى يزود شيء أنغاني كو نورا وهدى للناس نن sun ce sun kore nan ko an tabbatar da an sabkar ga wani mutum kenan in mutum ya kore duka an ka kawo sashi ai an karyatar da shi amma za ka ga waɗansu suna kawo wannan su ce maka a ilmul mantiq ana kiranta saliba kulliya ma anzalallahu ala basharin min shay sannan kuma mujiba juz'iyya ta fitar da shi to wannan sai kai tashan wahala in an ce saliba shine abinda an kai nafiyu ba sai ka kamin salib ba kulliya daga alkullu ne ko ba haka ba kenan abinda aka kore duka mujiba shine abinda an ka tabbatar juz'iyya wanda yake wato sashi wannan zai ya baka wahala shi yasa wadansu malamai suka tafi cewa karatun ilmul mantiq ma haramun ne bai halatta ba imam suyuti ya rubuta littafi akan wannan wadansu malamai suka tafi cewa a'a karatun mantiq in dai mutum wato ba ya rikice ba ma'ana yana babban malami ne yana da aminci akan kansa ba matsala bane dan wasu sun karanta sun baci an gane ko imamu al-ghazali da ya shiga cikin littattafan falsafa wanda muke baku labari daga baya sai da ya dawo ya gane hayaniya ce sai rubuta littafi ya rubuta littafi al-munqidh min ad-dalal amma waɗansu malamai sun shiga tsakatsakiya suka ce karatun ilmul mantiq abu ne mai kyau ga wanda adda kyakkyawar fahimta dan saboda yayi musu raddi akan ƙaryarsu shaykhul islam ibn taymiya ya rubuta littafi naqdul mantiq kaga da bai karanta mantiq bai san shi da ba zai iya masa raddi ba ina fata an fahimce ni magana ce ta malamai wallahu ta'ala a'lam to قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى كتوا يسم كد لتافن ده النبي موسى يزو ده شي إنكو يهودا وسن تبتد ده an sabkar da littafi ga annabi Musa to in ma larabawa ne suka faɗi wannan magana kenan sun yi ƙarya don ma'ilimta za su tabbatar da cewa wato Allah ya sabkar da wani littafi akan wani annabi shi yasa Allah ce ka ce da su cikin suratul ahqaf wato qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wato in asabu illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mithlihi fa amanu wastakbartum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin kaga wato shaida ahli kitabi shaida ce sun da su suna da sani akan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce nuran wa hudan linnas nuran waɗansu malamai sun wato sun yi irabinsa yana iya ɗaukar matsayin hali shi wannan littafin da aka saukar yana halin kasancewa haske kuma yana halin kasancewa shari'a linnasi ga mutane waɗansu kuma sun fassara shi da maf'ulun li ajlihi ai li ajli tanwiri don ya haskaka musu wa li ajli lihtida'i don ya zamanto shari'a linnasi ga mutane an gane ko waɗansu kuma sun fassara shi a'a wato fihi nurun domin wato cikin wannan littafin akwai haske wa hudan kuma akwai shirya waɗansu kuma sun fassara shi da ismul fa'il ne wato shi littafin nan munawwiran mai haskakawa ne ga mutane wa hadin kuma mai shiryawa ne ga mutane waɗansu kuma sun kace a'a nuran wa hudan linnas wato ya zamanto bismil maf'uli ne Allah ya sanya haske a ciki wa ya sanya hasken Allah kenan littafin ya kuma maf'ulun bihi hudan Allah ya sanya shi ya zamanto sanadiyyar shirya sai ya zamanto wato ismul ala ne ko kuma abin da ya kama da haka dan haka da yana ɗaukar fuskoki da dama duk dai wanda ka ɗauka yayi linnasi ga mutane mutane na ana nufin bani isra'ila na zamanin annabi musa ba dukkan mutane ba don lafazin annas ya shafi mutane gaba daya haka ko ba haka ba to amma nan linnasi mutanen annabi musa ba waɗanda suka gabaci annabi musa ba ba kuma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba domin mu ba a sauka muna da attaura ba taj'alunahu qaratisa kuna sanya wannan attaura ta zamanto qaratisa takaddu jam'i ne na qirtas sai a ce qaratis walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin an gane ko wato takardar da aka yi rubutu a larabci ana kiranta raq fi raqqin manshur sannan ana kiranta kaghidin wato wato kaghidin shi ma takardar da aka yi rubutu kalmomi ne masu wahala sai mutum ya koma cikin littattafan ulumul qur'ani zai ga wajen lokacin da aka rubuta alqur'ani akan abubuwan da aka rubuta shi zaka ga waɗannan kalmomin baki waɗanda baka san da su ba an gane ko taj'alunahu qaratisa kuna rubuta takardu tubdunaha sai ku bayyana abin da ya dace da ranku wa tukhfuna kathira sai ku koye abin da wato bai dace da ranku ba an gane ko amma imam ibnu kathir da imam abu amr ibn al-ala sun karanta yubdunaha wa yukhfuna kathira nan kina ana bada labarin abin da suke yi tubdunaha kina an yi iltifati kamar ana magana na da su kai tsaye an gane ko tunda an ce qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi musa in ana magana ne akan wato larabawa suka faɗi wannan magana to da an ka ce yubdunaha kenan su yahudawan ba su nan amma in ana magana ne da anka ce tubdunaha larabawa suka faɗi wannan maganar amma sai aka ce tubdunaha kamar an juyo ne ana magana da su yahudawan kai tsaye don Allah baya tsoron su wa qalu takhadha ar-rahman walada qalu sun faɗa sai Allah ce laqad ji'tum bai ce laqad ja'u ba dan an yi gaba da gaba wanda bai jin tsoron ka zai iya zai iya gaya maka magana ko kana nan ko bakka nan ko ba haka ba amma in mun ce ahlul kitabi suka faɗa to yubdunaha kamar ana cewa musulmi ku kalli halin su in an ce tubdunaha kuma kamar an yi magana da su kai tsaye shi yasa lafazin yana ɗaukar abubuwa daban-daban Allah ce to suna bayyana wani su ɓoye wani miye alkawari na Allah ɗaukar musu kuma kada su ɓoye ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila kaga Allah ya nuna cewa ya dauki alƙawari su bayyana gaba ɗaya sai suka bayyana sashe suka boye sashe ƴaƴansu ma da suka zo bayan su haka suka aikata fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إيا ينبسك إيا يبا أنسوا da suka zo a bayansu ba su kiyaye ba ina fata an fahimce ni me yasa suka boye saboda matsayi na duniya zaka ga mutum saboda samu wani matsayi na duniya zai ɓoye gaskiya saboda ya samu kuɗi zai ɓoye gaskiya saboda a ci gaba da girmama shi zai ɓoye gaskiya ko ba haka ba saboda dai ya samu wani abu na duniya shi yasa Allah ce fa nabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila wa la tashtaru bi ayati samanan qalila saboda tsoro wa iyya ya fattaqun wa iyya ya farhabun saboda tsoro tsoron ka wani abu ya kubce ma tsoron ka da a kashe ka tsoron ka da a daure ka tsoron ka da ku bata da wane tsoron ka da ku bata da mahaifinka tsoron kada ku bata da mai gidanka tsoron kada ku bata da matarka tsoron kada wata mace ta kubce ma domin in ka faɗa za a hana ka sai ka ɓoye tubduna ha wa tufuna katira me yasa suke ɓoyewa dan su samu abin duniya fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah to kaji illa liyashtaru bihi thamanan qalila dan su samu wani abu Allah shi muna tsari da wannan ciwa-ciwa da ayoyin Allah gashi nan ko yanzu wannan zamani shine abin da ake nan ana aikatawa an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum wa ullimtum an sanar da ku waye sanar da su Allah subhanahu wa ta'ala shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sanar da shi an gane ko to nan in mun ce Allah ya sanar da su domin ilimin daga wajen Allah yake wa ullimtum wato wa ma utitum min al-ilmi illa qalila babu wanda zai samu ilimi face sai ta hanyar wa sai ta hanyar ubangiji an gane ko to shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya sanar da shi jibrilu allamahu shadidul quwa to shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane wa allamaka ma lam takun ta'lam ya sanar da kai sai ya turo jibrilu ya sanar da shi an gane ko fa auha ila abdihi ma auha shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da al'ummarsa in mun ce wa ullimtum ana nufin yahudawa malam ta'lamu antum wala aba'ukum an ba su labarin abin da su sani da su da iyayensu an gane ko sai ya zamanto alqur'ani ya ba da waɗansu labarai waɗanda su yahudawan da su iyayensu ba su san su ba kamar mi Allah ya ce ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kaga sun yi jayayya akan annabi Ibrahim Allah ce to hajjatum fi malakum bihi ilm kuna jayayya akan abinda kuna da sani akan shi falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to daga cikin shi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan muslima wa ma kana minal mushrikin kaga in idan yahudawa ayat take magana da su to sai zaman to Allah ya sanar da su abinda musu sani ba da su da iyayensu alqur'ani ya zo yayi bayanin waɗansu abubuwa waɗanda suka yi sabani akan su ya faɗi gaskiya inna hadha alqur'an yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun an gane ko ko kuma shaidar da annabi yaqub ko kuma wasiyar da annabi yaqub ya ma ƴaƴansa Allah ya ce am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut kaga bassa nan waye ba su wannan labari al-qur'ani إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون كاغا wannan basu da labarin sa wato kaɗan ne daga cikin ababen da basu da labari in mun ce Yahudawa ake nufi in kuma aka ce Larabawa suka faɗi wannan magana da su ake sai mu ce Allah ya ce wato tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka labarin gaibi muke baka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha kai annabin da mutane ka duka baku da labarin wannan kaga da shi da mutanensa kuma daga cikin mutanensa akwai wa akwai iyayensa ko ko sai mu ce wa ullimtum da ku larabawa da kuka faɗi wannan magana wa ullimtum da ku yahudawa da aka wato shigo da ku cikin zance ba asali ku ne zancen ba an gane ko malam ta'lamu antum wa aba'ukum da yahudawan da larabawan dukkan su da su da iyayensu an ba su labari qur'ani ya ba su labari abinda bu sani ba shikenan magana ta kare ka huta qulillah kace Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sabkar da wato wannan littafi qulillahu anzala alkitaba alladhi unzila ala musa ثم ذرهم في خوضهم يلعبون sannan ka bar su kai annabi sallallahu alaihi wa sallam muka ce malamai suka ce nan in ta zo da ma'anar tahdid kacewa an gane ko to ba ta da iyaka domin tahdidi dama kacewa ba ana nufin ya kyale su ba ba haka nan ne niyyar ba a'a kacewa ce kamar mutum kace bar shi zai gani an gane ko to sai ya zama to ba ta da iyaka ba ta da gaya kamar yadda Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamuna amma in zarhum tana nufin ka kyale su kada ka yaƙe su to nan ne za a samu saɓani na fassara da aka ce ya bar su yana makka in larabawa ake nufi kenan an bari sai lokacin jihadi sai an yi hijira domin makka ba a ce a yi jihadi ba in an ce a yi jihadi lamari zai bashi za a kashe musulmi ba za su samu damar cin nasara ba an gane ko Allah ce wadkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard kuna masu rauni takhafuna an yatakhatafakum an-nas فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أما سي جهادي يزو دقا فرقو أكبر إذني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أبو نبي سي أكتي كياكي وأن سكي يقفوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أبو نأكو سي أكتي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة amma in zarhum ahlul kitabi ne to su ko an bi mataki mataki da su fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri tunda an ce sai an zo da al'amari na an ce zarhum kyale su to hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarin sa an gane ko al'amarin nan wanne ne in sha'ani ne ake nufi da al'amru ash-sha'n to huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi kaga shine wato al'amarin da sha'anin da zai zo in kuma umurni ake nufi na yaki wato al'amru wahidul awamir shine qatilu alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun Allah ya ganar da mu sai Allah ce ni wa hadha kitabun a qulillah ka ce Allah thumma zarhum kabarsu fi khawdihim a cikin qaryarsu ko qaryata qaryatan su domin khawd mufrad ne in an yi idafa sa zuwa ga jam'i wato zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i cikin qaryata qaryatan su da suke yi an gane ko ko cikin qaryarsu da suke akanta muna iya daukar shi mufrad muna iya daukar sa jam'i fi khawdihim a cikin qaryata qaryatan su ko kutsa ma'ayoyin Allah da suka yi ba tare da ilimi ba kenan ya koma qarya domin mi suna qaryata abin da ba su da sani akan sa an gane ko fi khawdihim wato nan khawdihim yana iya ɗaukar maza to mata sun shigo ciki ko ba su shigo ciki ba kafirai ma in matan su sun bi su akan wannan aqida fi khawdihim ya shafi maza ya shafi mata yal abuna suna wasa sai azaba Allah ta zo musu sai Allah ce ni
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
wannan aya game da hafizin alkur'ani tana daga cikin ayoyi da ake kira mutashabihatul alfaz kalimomin su sun yi kama da juna idan kana son ka fahimci har da alqur'ani da kyau ka san irin waɗannan ayoyin da aka ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi a cikin suratul an'am can karshe karshen ta akwai aya makamanciyar wannan wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu daga mubarakun sai aka bambanta an gane ko kan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin anan ko wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqu alladhi bayna yadayhi ala ramma da mai son ya haddace alqur'ani sai ai hattara wa hadha wannan to ishara zuwa ga alqur'ani kitabun alqur'ani wani lokaci kuma Allah sai ishara zuwa ga alkur'ani da nesa zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to dan mita an ka ce zalika wani wuri kuma an ka ce mai haza domin bai dace abu guda bai zama to an yi mai ishara zuwa da abu ishara biyu waɗansu malamai suka ce larabawa wani lokaci da zalika da haza duka suna amfani da wani wajen wani an gane ko abin da ke nesa sai ka ce mai haza saboda yawan kaunarsa da beginsa kake yi kamar kusa da kai yake abin da yake kusa da kai sai ka ce mai zalika saboda abin nan kana ganin baka son shi koko wannan abin kana ganin cewa ba abu ne wanda zaka samu ba ko ba haka ba koko wannan abu ne mai daukaka waɗansu malamai suka ce a'a akwai bambanci inda an ka ce ma alqur'ani zalika saboda daukaka ta alqur'ani daukaka ce babba abu ne mai girma shi yasa Allah ya ishara zuwa gare shi da bai nisa da yace haza kuma an gane ko duk ayoyin da suka zo da irin wannan uslubi saboda alqur'ani kusa yake ga mai son aiki da shi da wanda ya imani da shi abu ne wanda an saukakar da shi an gane ko shi yasa wani mutum ya ce mishi zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin ko ba haka ba ayoyin na alqur'ani a ce tilka an gane ko tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq walakinna akthara an-nasi la yu'minun wani wuri kuma sai a ce haza an gane ko alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كما هكذا تشيء صدي كان أنكلي abu ne mai kima mai daraja shi yasa aka ce zalik nan kuma an kalli cewa alqur'ani abu ne wanda yake kusa ga mai son aiki da shi wa hadha kitabun wannan littafi ne yazo na kira a na kira to me yasa aka kawo qur'ani na kira dan ba a san shi ba ai babu wani littafi a duniya wanda an ka sani irin me irin alqur'ani to dan me za a kawo shi a matsayin na kira kuma wani wuri Allah ya kashi ma'arifa ce zalikal kitabu alif wallam to nan an ka alif wallam kuma na an cire shin qur'ani na kira ne ko ko ma'rifa ne abu na iya zamantowa na kira kuma ma'rifa babu matsala yana iya zamantowa na kira da ma'rifa ta su hadi wato nan na kira ta alqur'ani ba dan abu ne wanda ba a san shi ba na kira shine nan Allah kawo shi na kira litta'zim dan ya nuna ma abu ne mai girma ita na kira tana da ma'anoni daban-daban daban-daban daban balagatu ta'rif wa tankil wani dalibi ya rubuta doctora a jami'a ta kulliyatud da'wa al-islamiyya al-alamiyya a kasar Libya kan balagatu at-ta'rif wa at-tankif kadiba cikin littafin ulumul qur'an ba ana kawo na kira ba dan ba a san abu ba a'a wani lokaci dan girmama abin ne to an kawo shi ma'arifa zalikal kitabu saboda abu ne wanda yake sananne a duniya al-alif wallam kuma an kawo shi na kira saboda a nuna maka abu ne wanda yake mai kima don girmamawa an gane ko ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin malamai sun kace nukira lit-ta'zim an wato wato min zakarin daga wani irin mutum namiji na musamman na daban abin girmamawa mun gane wannan ko kitabun malaman luka suka ce fi'alun ne bi ma'anar maf'ul ai maktubun abu ne wanda yake an rubuta shi an rubuta shi a cikin lauhin mahfuz bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz an gane ko kuma an rubuta shi a cikin littattafan abin da ke hannun mala'iku ko كرام بررة كما هكذا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة wadan suka ce a'a in an ɗauki kitabun ma yana iya zamantowa bi ma'ana wato bismil maf'uli an gane ko al maktuba an rubuta ko kuma ana iya ɗauka shi bi ma'ana wato al-katib bismul fa'il duk da ke bai zo a cikin lugha ba amma in an hankalta ma ma'ana yana iya ɗauka domin al-katib shi al-qur'ani nan ba ana nufin mai rubutu ba tunda al-qur'ani ba a ce ya rubutu a'a nan nufin al-mujib alƙur'ani ya wajabtar da wato hukumce-hukumce domin hukumce-hukumcen da suka zo ana iya danganta cewa alƙur'ani ne wajabta su ina fatan kun fahimce ni da kyau a wato alkatib kuna bi ma'ana almujib wanda ya wajabta wadansu malamai haka suka tafi cewa yana iya zakkuwa bi ma'ana wato ismul fa'il wa hadha kitabun anzalna wannan littafi anzalnahu mun sabkar da shi an gane ko malamai suka ce ana akwai raddi guda biyu aya ta farko waɗancan sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai sabkar da komai ba akan wani mutum kenan sun kore Allah sabkar da wani abu sai Allah ce wa hadha kitabun anzalna to tunda Allah ya sabkar raddi ne ala ma anzalallahu ala basharin min shay anzalnahu mun sabkar da shi an gane ko sai ya nuna Allah ya sabkar da wani littafi mubarakun sannan kuma littafin nan mai albarka ne an gane ko kenan sai ya zamanto sabkar da alkur'ani zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam raddi ne akan waɗanda sun kai inkarin annabta ta manzo sallallahu alaihi wasallam mubarakun mai cike da albarka ne ko mai albarka waɗansu malamai suka ce mubarak shine azimul baraka mai albarka mai yawa ko mai girma ko kuma mubarakun shine mai daɗi mai ƙarawa mai kawo ci gaba domin albarka wani lokaci a larabci tana nufin azziyada waɗansu malamai suka ce mubarakun shine as-sabit abin da yake tabbatacce alqur'ani ko tabbatacce na dan ba zai bushe ba la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid an gane ko shugaban ƙasar America wanda ya sauka a yanzu ya bar Donald Trump me ya sunansa eh Barack Obama asalin sunansa musulmi ne Mubarak Obama amma da aka tafi wajen zaɓe suna jin tsoron mubarak sunan musulmi ne sai aka cire ku cire mu sai ku sa barak ina fata an fahimta ka sai ka dubi sunan shi asalin sunansa mubarak husaini obama sai suka cire mubarak suka maida shi barak husaini kuma suka cire sai suka sa obama sai ka duba ka gani har ana shakkan musulmi ne ko ba musulmi ba dubara ce matsayi yake so kenan dole sai ya koye aqidar da ya imani da Allah shi mu da tsari an gane ko akwai shugaban kasar misra ana kiransa shi ma husnul mubarak ko ba haka ba shi sunan shi husn ne amma mubarak din sunan mahaifinsa ne amma sai sunan ya shahara da mubarak wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne wanda muka saukar da shi mubarakun wanda yake na cike da dimbin albarka an gane ko kuma shi alqur'ani nan yana da albarka kuma duk wanda zai yi aiki da shi zai samu albarka al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi sallam musamman zamanin sahabbai duk albarkar da suka samu ta mice ta hanyar alqur'ani ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda hadisin Umar ibn al-Khattab ya zo cikin sahih al-Bukhari Allah zai daukakar da ta hanyar wannan littafi waɗansu mutane ya kaskanta da waɗansu mutane in kaga ka samu daukaka a cikin musulunci ta hanyar alqur'ani ce in kaga ka samu daukaka a duniya ta hanyar alqur'ani ce a'a ba wai ana nufin babu wanda zai samu daukaka ba a'a amma babu irin sa alqur'ani shi yasa babu hidima a duniya irin mutum ya kasance yana yi ma alqur'ani hidima sai ka ga rayuwarka ta yi albarka rayuwar bayanka ta yi albarka duk yadda ake son a ga bayanka ba za a ga bayanka ba Allah ce inna shani aka huwa al-abtar an gane ko to mubarakun yana da albarka mai aiki da shi yana a samun albarka mai karanta shi yana samun albarka mai gina makarantar alqur'ani yana samun albarka mai yima makaranta alqur'ani addu'a su samu cin nasara ko da bai bayar da kodara ba zai samu albarka shikenan komai ya samu alaka da alkur'ani wallahi ya samu albarka mun faɗi waɗansu misalai kwanakin baya duk abin da ya haɗu da alkur'ani sai Allah ya ɗauka shi lailatul qadri saboda cikin ta an ka sabkar da alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ya fi kowa daraja a duniya saboda mi saboda shi aka saukan ma da alkur'ani al'ummarsa ta fi kowace al'umma saboda mi saboda ita ake aka saukan ma alkur'ani babu takardar da adda daraja ta kai irin ta alkur'ani babu matan da sun kai matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daraja saboda daraja alkur'ani ina fata an fahimce ni babu shekarun da suka fi daraja irin shekarun da alkur'ani ya sauka a duniya ba a yi su ba za a sake yin su ba ina fata an fahimta ba duk inda ka taba alkur'ani daraja ne duk abin da yake da alaka da shi shine fiyayye daga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama amma ina duk da haka ce kaga mutane suna gudun alqur'ani wai ana ganin in mutum ya karanta alqur'ani wai zai zama to bai da wani amfani a cikin al'umma wannan shedan da yake juya maka wannan an gane ko to wannan kalima ta mubarak akwai wato wani kuskure da ake yi a larabce shi ne za ka je wajen gaisuwa miliyoyin larabawa da suke karatu kasashen larabawa sai ka ji an ce mabruk mabruk mabruk an gane ko wannan kalima kuskure ne ba a ce mabruk amma in ka shiga cikin internet in ka shiga cikin kafafen yada labarai da yawa daga sun zaka sun ce mabruk mabruk wannan kuskure ne an gane ko zaka ce mubarak domin mabruk daga barukal ba'iru ne shine raƙumi ya durƙusa mabruk ka ce ka durƙushe ina mai kuɗi ma da an ce mai ya durƙushe ai an yi banna ko Allah shi mun tsani da durƙushewa irin wannan almuhimmu dai mubarak za a ce sannan kuma akwai kuskure wajen gaisuwa akwai hadisi na Abu Huraira wato wanda ya zo cikin sunan Tirmidhi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yake bada labari yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana idza rafa'a ya kasance idza rafa'a da alhamza ba da ainun ba ba rafa'a ba in an ce rafa'a da ainun yana nufin ɗaukakawa in an ce rafa'a shine in yayi ma mutun wato abin nan kamar a ce in yayi ma mutun wato mi za mu fassara shi kamar dai a ce yayi ma mutun barka da samun karuwa ta aure shine rafa'a da alhamza an gane ko sai kai hasara da wannan asalin arrafu da larabci kuma rafa'a shine haduwa abu ya hadu ya cunkushe zaman to wuri daya qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai ce barakallahu lakum kenan in mutum ne suka ce barakallahu lakum da kai da amaryar taka da abin da za ku samu ko ko barakallahu lakuma da kai da amaryar taka Allah ya sanya muku albarka an gane ko sai ka ce wa baraka alaikum ka gane ko wannan ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin addu'a wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya hada ku da alkhairi wa inda nisa'i akwai riwaya ta imamun nisa'i wadda aqil ibn abi talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba shi abu abu talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqil ibn abi talib kaga yayan ali ibn abi talib bane ko ba haka ba kenan dan amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan shi aqilu ya auri wata mata min bani jasmin daga bani jasmin an gane ko faƙila lahu sai aka mishi addu'a an ka ce birrafa'i wal banina birrafa'i muna maka roƙo Allah ya haɗa hankulan ku da kai da matarka wal banina da ƴaƴa to kaga wannan wannan addu'a ai a zahiri tana da kyau ko sai yace a'a kada ku faɗi wannan wato qulu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku faɗi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce barakallahu fikum wa baraka lakum barakallahu fikum Allah ya sanya muku albarka wa baraka lakum Allah kuma ya baku albarka wannan tafi domin haɗa hankula da ‘ya'ya ba shi kaɗai ake bukata ba albarka ake bukata da Allah ya baku albarka kuma kun samu komai don haka wannan addu'a kana jin hadda ɗaliban ilimi suna yin ta bai dace a yi ta ba akwai riwaya ta ibnu maja wadda ta zo wato ta aqil yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin da ya kamata ɗaya daga cikin kai ce Allahumma barik lahum wa barik alaihim Allah kai albarka gare su kuma kai albarka akan su an gane ko to dan haka dai wannan hadisi ne an gane ko to a larabce kun ga yazo da lafazi daban-daban wani wuri yazo baraka lahum kina ana iya cewa baraka lahu sannan ana cewa baraka alaihim kuma akwai baraka fihim wannan yana daga cikin abin da ake cewa istishhadi da hadisi malamai sun duga sun yi sabani shin ana istishhari da hadisi ko ba za a yi ba aka ce a'a wasu ka ce ba a yi gaba ɗaya wasu ka ce a yi mutlaqan wasu ka ce a shiga tsakatsakiya dalili in lafazi ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ai aiki da shi don balarabi amma in bai tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani suka ce to dole nan sai an yi bincike don mafi yawancin wanda suka rawaito hadisan nan wasu daga cikin su ai ba laraba bane kuma ba lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane tana yiwa wasu lafuzan ma su suka rawi shi ne wato ya kaddama ko ya akhara ko ya yi tabdili tunda an halartar da riwaya hadisi da ma'ana wannan shi ne mazhabar da da yawa suka tafi da ita to almuhimmu dai shi wannan fi'ilin da muka gani an gane ko kenan yana ta'addi daban-daban ana iya cewa barakahu an gane ko sannan ana cewa baraka lahu ana cewa baraka fihi ana cewa baraka alaihi an gane ko kuma ana cewa baraka lahu dukkan su a cikin lugar sun halatta sai dai malamai suka ce in an ce barakahu shi da kanshi aka yi ma albarka falan ma ja'a hanudiya an buri kaman finnari kaga bai ce fi mun finnari ba a'a buri kaman finnari yayi ta'addi shi kanshi abin yana da albarka amma in an ka ce baraka lahu an ɗauki albarka an sanya masa an gane ko wa barakna alaihi wa ala ishaqa in an ce baraka alaihi an zubo mai albarka tawo wato ta yi tamakkuni a kansa amma in an ce baraka lahu wato albarka saboda wani abu aka yi masa albarka ko ko albarka an liƙa ta zuwa gare shi an gane ko sannan ana cewa baraka fihi don Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha kuma ana cewa baraka alaihi kuma ana cewa baraka ilaihi amma in an ce alaihi abin ya tabbata akan sa baraka ilaihi ana nufin abin an turo ne zuwa gare shi da haka ɗalibin larabci wallahi kai hasara kakka ce wani yayi kuskure baka san dalili ba karshen ta alqur'ani ya tabbatar da wannan Allah ya gane da mu addu'a ta aure wato ita ce ake cima addu'a ta aure wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa Allah ya hada hankulanku gashi nan shine laraba so bin rafai Allah ya hada hankulanku kuma Allah ya bada zuriya tayyiba ba mutum wannan ba ta da kyau ba amma ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tana yiwa shi aqil abin da yasa kada ku ce wannan domin kada a manta da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bai hana in kayi ta manzo kuma kai waccan ina fata an fahimce ni akwai wani tsoho da ake bamu labarin sa idan aka daura aure aka ce Allah bada zaman lafiya sai ce a wannan magana ba gaskiya bane ce a'a Allah ba da zaman lahiya ce ƙarya ne ba haka za a ce ba a ce to ya za a ce tsoho ya ce ku ce Allah ya ba da hankulin zama da juna zancen zaman lafiya in an ɗaura aure tsakanin mata da miji ya ce bai kuta so ba to Allah ya gane da mu to dan haka dai wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun alqur'ani littafi ne mai albarka an gane ko albarkan nan zaka iya daukan maudu'i na alqur'ani ko maudu'i wanda zaka iya amfani da shi an gane ko wato kana iya daukan hadisai ko ka dauka cikin alqur'ani shi kadai ko ka dauka cikin hadisai da littattafai da alqur'ani da maganganun malamai sura guda biyu suka buɗa da tabara wato wanda yake nuna albarkatun Allah suna da yawa tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ba haka bane sannan kuma akwai tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira sannan akwai abubuwan da suka zo a cikin alqur'ani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna suna da albarka daga ciki akwai Ka'aba inna awwala baitin wudi lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin daga cikin abubuwan da alqur'ani ya bayyana suna da albarka shine annabi Isa alaihi salam qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya an gane ko sannan kuma annabi nuhu Allah ya umurce shi roki Allah ya saukar da shi wuri mai albarka wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin kaga ga Allah ya karbi addu'arsa munzalan mubarakan nan wastawat alal judi sannan kuma Allah ya ambaci ruwan sama suna da albarka wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid ko ba haka ba sannan Allah ya faɗi ƙasar Sham tana da albarka وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها sannan kuma ƙasar Filistin in mun ɗauka don can Sham ta haɗa da Filistin in mun ce yanzu Filistin ita ma tana da daraja inda Baitul Maqdis yake subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir ko ba haka ba sannan kuma kasar da annabi ibrahim ya hijira in mun ce iraq ita ko sham ko ba haka ba wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ko ba haka ba sannan kuma kasar da in mun ce kasar yaman can ne annabi sulaiman ya rayu ko kuma tare da kasar iraki ko ba haka ba wani sulaiman riha عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها دوك ألا ياسن يا موسو البركة أنغانيكو سننكما الله سبحانه وتعالى يفعل أن سكا كافر wato waje Allah bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira in ana dokan wato a kasar Sana'a ne ita ce kasar Yaman waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya mai da su misali Allah shi mun tsari da wannan sannan kuma wato abinda malamai suka faɗa akwai icce na zaitun ana kiran shi icce ne mai albarka ko ba haka ba Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka miskatin fiha misbah al misbah fi zujaja az zujajatu ka annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatin wala gharbiyya ina fata an fahimta almuhimmu dai sai ka samu maudu'i kaga abubuwan da Allah subhanahu wataala ya yi ma albarka malamai suka ce albarka an gane ko wato shine tana bayyana ta hanyar abu ne wanda ba ana ganin tasirin shi amma ba a ganin sa akwai mai ganin albarka bai gani amma ana ganin tasirin ta ta yaya ga ganin tasirin albarka suka ce a dauki dabbobi an gane ko da mussa ko mage wani wuri yana cewa mage ko wani wuri ana cewa kyanwa wani wuri ana cewa musa sai mu ɗauki saniya yanzu da shanu da kuma musoshi wane ne fi yawa shanu sun fi yawa to musa inda ta aihuwa nawa take aihuwa saniya nawa take aihuwa ɗa biyu ko ɗa ɗaya to ya an kai shanu suka fi yawa suka ce saboda albarkar da Allah sun yi a cikinsu kenan ita albarka abu ce wadda ba a ganin ta amma ana ganin tasirinta shi yasa duk mutumin da yake da albarka sai kaga yana samun abu kaɗan amma rayuwarsa tana ci gaba wanda bai da albarka yana samun mai yawa amma abin ba a ganin tasirinsa kun fahimci wannan da kyau misali ne malamai suka bayar haka kariya in ka ɗauka nawa take haihuwa lokaci guda saniya nawa take haihuwa lokaci guda alamun albarka kenan sai malamai suka ce akwai wata qadiya mai muhimmanci anan kafin mu tafi wato shine Allah ya faɗi masallacin masjidil aqsa barakna haulahu ko ba haka ba mun albarkaci kewayensa to balle shi masallacin da kansa to in mun kai haka nan sai mu ce to masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min babi aula domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim daga Anas kuma Imam al-Bukhari da Imam Muslim ya fitar da shi daga Abu Huraira akwai lafuzza da dama daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Madina haramita wato al-Madinatu haram haramun ma baina airin ila saurin to sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a cikin wani hadisi wanda yake Abu Huraira ya ruwaito shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram ko ba haka ba to kaga wannan hadisi ya nuna cewa masallacin haramin makka yana gaban masallacin madina ko ba haka ba to kenan wannan zai nuna cewa amma masallacin haramin wato madina ba a limka mishi lada sai in kai sallah a cikin masallacin madina sabanin shi haramin makka ko cikin harami ne in kai sallah za a limka maka to tunda masallacin madina an gane ko yana da falala duk da yake malamai sun sabani da makka da madina wanne yafi falala amma zan ce mafi inganci makka ita ce gaba sai dai ita ma madina tana da nasu su falolili sheikh bin baz rahmatullahi alaihi ya rubuta littafi kan sabanin da malamai suka yi kan da makka da madina wanne yafi falala sannan akwai hadisi da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abu Darda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna sallah a masallacin makka tana cikin tana matsayin sallah dubu ɗari saɓanin waninsa farilla ko nafila malamai suka ce zance mafi inganci farilla don wani hadisi ya nuna ban da sallar nafila an gane ko sannan sallah a cikin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana matsayin sallah ɗari a masallacin da ba shi ba ko ba haka ba a sallah dubu sannan kuma sallah a baitul maqdis tana matsayin ɗari biyar to malamai sun kai da kawo waɗansu sun da'afa wannan hadisi wasu sun hassana shi amma duk inda ta kai ta kawo masallacin aqsa bai kai masallacin makka ba bai kai masallacin madina ba daraja kenan sai ya zamanto shi masallacin madina ya fi na masjidul aqsa to barakna haulahu to balle masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko masallacin makka barakna haulahu na masjidul aqsa da na madina to balle ma masallacin makka duk da yake ma نسي يا تبت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الله يغانا دم a takaice dai ɗalibi yana da aiki gabansa ya yi ƙoƙari ya bincike ya gano abubuwa masu albarka da yadda ake neman albarka ana neman albarka girmama na gaba wanda yake mutane na gari ka girmama iyayenka neman albarka ne ka girmama malamai neman albarka ne malamai na Allah ka girmama alƙur'ani an gane ko duk ana neman albarka amma ina mutane yanzu inda suke neman albarka inda babu ta ina fata an fahimce ni inda ake neman albarka yanzu watan azumi muke wani ya sai sukari ko sikar ko sukari ko suga na jika ɗari ya kai gidan surkun nan shi amma baban shi har yanzu bai samu sikar na jika biyar ba ko duk albarka yake ne kaga wannan ƙarya yake yi kuma yanzu sallah za ta kama za a yi sutura a kai masa surkun nan amma iyaye ba su samu ba wannan duk neman albarka ne wallahi durrar da kaji karuwarka ko budurwarka ta ce Allah shi ma albarka in ji wani to lalle Allah ya ɗebe maka albarka iyayenka sun ɗebe ma albarka in an sama albarka gidan surukun nan ka iyayenka ba su sama albarka ba wallahi baka da albarka sun yanzu mu ga mu juna gaskiya mubarakun alqur'ani mai albarka ne wallahi ba da wani nake ba babu ruwa na kan wani je wannan wa'azi ya ce malam ko ya je bincike harkoki na wallahi ba mu binciken harkokin kowa alqur'ani ne yake magana da ayoyi shi yasa kuke jin bayanan suna fita da misalai ba ruwan mu da harkar wani dawo kawai je ce kai ka ji ko wato kenan ya gano cewa na yi kaza na yi kaza na kaza wallahi ban da labarin ka Allah ya sani wallahi mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi alqur'ani yana gaskatar da abin da yake gabanin sa an gane ko asalin alyadu hannu bayna yadayhi abin da yake gabanin ka kenan abin da yake gaba walitun wato musaddiqul ladhi bayna yadayhi bayan yana gaskata ta kuma yana shaida akan ta abin da yake gaskiya ya tabbatar da shi wa muhaiminan alaihi kamar yadda zo a cikin suratu al-ma'ida wali tunzira ummal qura wa man haulaha anan bayani ne malamai suka ce wali tunzira ummal qura an gane ko dan kai gargadi ga ummul qura ita ce makka an gane to anan malamai suka ce sai ka kaddara ahli domin ummul qura ummul qura ita ce makka kenan wali tunzira ahla ummil qura وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف إن ابن مالك mudaf da mudaf ilayhi an shafe wancan din to sai a mayar da wurin sa a yi masa i'rabin sa an gane ko wali tunzira ummul qura malamai suka ce to kuma an ce yayi gargadi ga mutanen makka to annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi da abubuwa guda biyu inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira to me yasa ba a kawo bushara ba sai an kawo tunzira wasu suka ce dalili an shafe domin in an ce litunzira kishi yasa menene wali tubashira to shikenan kai tun da ka ji da tunzira sai ka kaddara li tubashira waɗansu malamai suka ce a'a nan bai dace a kawo bushara ba domin wa ma qadarullah haqqa qadrihi wanda ko bai girma ba Allah ba kamata nayi a gargade shi kai malam akwai bayani ga malamai wali tunzira ummul qura kai gargadi an gane ko ga mutanen ummul qura to ina ma atufin shi waɗansu malamai suka ce za a kaddarawa an gane ko me yasa dai aka sanya ma maka suna ummul qura waɗansu suka ce li annaha awwalu baitin wudi'a lin-nas waɗansu malamai suka ce dan saboda li annaha mujtama'ul qura nan ne garuruwa suke haduwa waɗansu malamai suka ce li annaha ya ummuha an-nas min kulli janib domin mutane suna zo mata ta kowane wuri daban-daban an gane ko waɗansu kuma suka ce li annaha wasatud dunya domin can ne tsakiyar duniya take duk inda dai ta kai ta kawo alqur'ani ya sabka makka da madina kenan ita ce ashrabu buqa ala wajhi al-ard dole a sanya mata suna ummul qura wa man haulaha da wanda yake kewaye da ita sai sun kace to kaji wannan yake nuna alqur'ani na larabawa ne ba na addinin musulunci ba na kowa da kowa bane domin ummul qura makka wa man haulaha da wanda yake kewaye da ita ƙauyuka kenan sai aka ce a'a nan wa man haulaha makka tsakiyar duniya ne duk garin da ke cikin duniya kewaye da ita yake in kuma kuka ce haka to mun sakan muku mun ji wa man haulaha wanda ke kewaye da ita to Allah ya ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a magana ta kare ko ba ta kare ba to shi ne don haka sai ka fahimci wannan in baka fahimci wannan ba za a zo kai tsaye sai a yi ta maka wasansu bayanai ana so a nuna maka alkur'ani shi ko sai ka san alkur'ani ka iya haɗuwa ayoyi sannan zaka samu ma'anar da take cikakka muna fatan mun fahimci wannan yan qur'ani yunus suke cewa sun san qur'ani ba san alkur'ani ba an gane ko sai ka iska wata aya sun dauke ta sun bar wani janibi shi yasa zaka ji wani daga cikin su wai yace wai azumi da Allah ya ce mace duk wanda adda azumin kaffara fasiyamu shahrayn mutatabi'aini akwai na kafara ta zihari akwai na kafara ta kisan mutum akan kuskure to mutatabi aini Allah ce taubatan min Allah to mace in tana haila bai yiwa mace dai in dai ba ta tsufa ba wallahi ya isna min al-mahidi ko kuma karamar yarinya kaga ba karamar yarinya ba ta balaga ba balle a ce wannan azumi ya kama ta ko ko wadda adda rashin lafiya ko ko yanzu zamanin da muke ciki ana aima mace allura jini ya tsaya to amma dai mace wadda Allah lafiya lauya za a yi ita ta yi wata biyu ta yi mutatabi aini suka ce ke sa muka ce muku ƙarya ne ina fata an fahimce ni amma sun manta da alqur'ani ya kawo ashabul a'za shi kullum musulunci yana kallon mai uzuri mutumin da yake da uzuri Allah yana karɓar uzurinsa kenan da mace ta fara azumi sai jinin haila ya zo tun da shi yace ta aje tana ajewa wato bayan jinin ya ɗauke ta ci gaba mutatabi ainihi in yace bai yarda da wannan ba sai ka tambaye shi shin akwai uzuri a musulunci ko babu dan Allah ya ce in mutum yana akan balaguro ya ajiye azumi to muqaddarta sai mutum ya ajiye azumi bayan ya ajiye azumin nan sai ya yi kwana talatin akan balaguro ramadana ya kare ko bai kare ba sai ramadana ya wuce sai ya zo zai ramka watan ramadan zai yi azumi talatin kuma zai azumi talatin ba ramadana ya ko ba ramadana ya ba alhali kuma ba cikin ramadana na wai azumci wani azumin ba to amma saboda ba su fahimci alqur'ani ba Allah shi mu tsari da wannan Allah ce wali tunzira ummul qura don ka karkadi wato ummul qura suka ce ta'lilun ne akwai abin da ya gabace shi gabanin sa ai li ajlil barakati mubarakun wato don saboda albarkoci almustamilu alaiha waɗanda alqur'ani ya kumshe su wali ajli tasdiq alladhi bayna yadayhi dan saboda ya gaskatar da abin da yake tare da shi wali tunzira ummul qura sannan kuma dan ka gargadi ummul qura waɗansu malamai suka ce a'a wato wali tunzira ummul qura anzalnahu kenan saboda ka gargadi ummul qura anzalnahu domin can anzalnahu ya gabace shi waɗansu malamai suke cewa wato wali tunzira ummul qura li yu'mina ahlul kitabi bi tasdiqihi dan saboda ahlul kitabi su yarda da su yi imani da cewa alqur'ani gaskiya ne ko ko mu dauki abin da yazo a cikin suratul muddathir li yastayqina alladhina utul kitaba kaga ahlul kitabi su tantance gaskiya alqur'ani wa litunzira ummul qura su ko mutanen makka ka gargade su da busan gaskiya alqur'ani ba an gane ko wa man haulaha walladhina yu'minuna bil akhirati wadanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama al akhirah nan nusifa ne wadansu malamai sun kaddara an nash'a an gane ko kenan walladhina yu'minuna bin nash'ati al akhirah dan yace ثم الله ينشئ النشأة الآخرة waɗansu malamai sun sun kaddara alhayat domin ana kiran hayatul duniya ana cewa hayatul akhira ko ba haka ba kenan walladina yu'minuna bil hayatil akhira waɗansu malamai suka kaddara adda walladina yu'minuna bil akhira ay walladina yu'minuna bid daril akhira duk wanda ka kaddarta yayi domin wanda ya imani da darul akhira ya yi imani da hayatul akhira ya yi imani da nash'atul akhira wanda ya imani da nash'atul akhira ya yi imani da hayatul akhira ya yi imani da addarul akhira yu'minuna bihi sun yi imani da shi an gane ko sun yi imani bihi da shi alqur'anin nan sai malamai suka ce to ai yahudawa sun yi imani da ranar tashin alkiyama kiristoci sun yi imani da ranar tashin alkiyama amma kuma ba su yi imani da alqur'ani ba shi ko Allah ya ce walladina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi to ya aka haka a'a waɗanda suka yi imani da ranar tashin alkiyama inda sun yi imani ingantacce duk wanda bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kam- tamkar bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba domin ba a rarrabawa tsakanin arkanu sitta sai an yi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli amma imanin da ya karanta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kamar bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba wallazina yu'minuna bil akhirati waɗanda suka yi imani da lahira imani ingantacce yu'minuna bih sun yi imani da alqur'ani ko sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yadda kace yayi domin duk wanda ya gaskata annabi sai ya gaskata wato alqur'ani duk wanda ya gaskatar da alqur'ani sai ya zo da wanda ya zo alqur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun su waɗannan ala salatihim akan sallolinsu an gane ko ko abin da ya shafi sallolinsu يحافظون سنة كيايوا المضارع فعل مضارع يفيد التجدد والتكرار ينالون أبن ينا ميميتوا ألا بيتي وهم على صلاتهم حافظوا با sun yi sallah sun kare kamar yadda wadansu suke sallah a cikin Ramadan su kiyaye in watan Ramadan ya fice su koma wato abin nan wato su Ramadaniyin ne suna bauta ma Allah cikin Ramadan amma in Ramadan ya wuce ba su yi a'a yuhafizuna su yi yau su yi gobe su yi jibi su yi gata har lokacin da za su koma ga Allah Allah bai bar musulmi ba har lokacin yaƙi ya ce a yi sallah kai yanzu kana ƙato ka ci ka sha ka yi kwanci kai kai zaman ka ka ce wai sallah wai sallah ba farilla ba ce wai sai mahadiya bai da kana dan shi a koko saboda kai kana gaye kana son ka ji daɗin duniya Allah shi mu na tsari da wannan والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون سنة كيايوا إمام السعدية أي يداومون عليها سنة دوما أكنتا أنغاني كو سيما حيلا دا مي أزري مي جنين بيكي شيني أبن دا أكنهم يداومون بندسو ويحفظون أركانها سنة كيايي ركنن صلى سنسر ركننتا وحدودها da kuma iyakokin sallah wa shurutaha da sharuɗanta wa mukammilatiha da abin da ke cika sallah duk sun san wannan ba wai kawai ka zauna kai ta sallah shekara 60 ba baka yi fatiha ba wallahi in ka zo ran tashi alkiyama zaka gane kurin ka imamu sa'adi yace ja'alana Allahu minhum Allah ya sanya mu daga cikin su duk mu duka mun taru mallam mun ce amin Allah ya sanya mu akan masu kiyaye sallah domin duk wanda yake kiyaye sallah zaka ga Allah ya sauƙaƙe masa al'amarin sa Allah ya ba sa natsuwa kuma Allah ya ba shi nisan ta haram inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ina ganin an nuna mini lokaci ya dan matsantso ana ran makaranta mun wannan aya ta karshe mu samu karatunta karanta kawai
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya samu na cikin masu rayuwa za mu tashi kan wannan aya da izinin Allah subhanahu wataala سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته